الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallonmu da kuma tsaronmu a wannan kafa ta yada labarai ta gidan tv na banfere da kuma rediyo muna isar da sanjiyar sallama zuwa gare ku muna fata mun kuna cikin koshin lafiya allah ya sa da din amin su ma'ani kamar da yan wasu ta san duka ranar juma'a muna halarta a wannan wurin daga karfe tara zuwa goma gwargwadon iko domin gabatar da darasi da dan wake mai insha Allah Allah ya amfana da mu gaba ɗaya yau muna sha tara ne ga watan Rabi'ul Insani hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da kuma muna hudu ne ga watan Disamba miladiya dubu biyu da ashirin muna fatan Allah subhanahu wata'ala shi malam jagoranci a satin da ya gabata da yamma musamman cewa malam ya mana bayani akan abin shafi as-sadaqa to insha Allah yau kuma malam zai kare wani bayani faifai na biyu kenan a cikin shi da wancan mabu'i na as-sadaqa eh a satin da gabata ko wani kuskure da wakana na gare ni shine wurin in muna godiya ga Allah subhanahu wataala sannan kuma muna godiya ga masu sauraron mu da kuma kallon mu to ban sa ma'anu sannan ba wannan kuskure ne da faru da gare ni da fatan Allah shi ya mini shi kuma ya kankare shi a cikin zukatan da suka saurare ni kuma falala tana koma zuwa ga wani uwa da fadakar da ni Allah sa ka mai alkhairi insha Allah na amala sadaqa insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara jaddada godiyarmu kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama muka haɗu da ku a wannan lokaci idan ba mu manta ba satin da ya gabata mun tattauna akan mas'ala ta as-sadaqa ko maudu'i na as-sadaqa shine wato abokantaka ko abutta ko abutayya kamar da ake faɗa a Hausa amiciye ko kuma friendship to a yau za mu ɗora akan inda muka aza da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar a yanzu nan kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makumanmu da mu da ku gaba ɗaya satin da ya gabata mun tattauna za mu yi bayani kan abu ɗaya zuwa biyu sannan mu shiga cikin maudu'in mu mas'ala ta farko shine mun kawo baitutuka na imamu shafi'i da yake siffanta duniya cewa wa ma hiya illa jifatun mustahilatun ita duniya ba komi bace tamkar tana tamkar wato jifa matsai ko mushe ko jifa da yaren zabarmanci wato alaiha kilabun akwai karnai a kanta hammuhun da suke zabuha abinda suke bukata shine su ja wannan wato abin nan matsai din ko mushe to nan akwai abin da malaman balaga suke kira at-tashbihul baligh da yace ita ma hiya illa jifatun mustahilatun ai ma hiya illa ka jifatin mustahila ya kamanta duniya ne da mushi to kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa ita duniya la tuzammu mutlaqan wa la tumdah mutlaqan ba a yabon duniya gaba daya kuma ba a zargin ta gaba daya domin mi domin ad-dunya mazra'atul akhirah ita duniya ita ce gonar lahira kenan wanda ya aiki na gari ta zan alkhairi gare shi ina fata ana fahimta ta haka ma dan adam ba a yabon shi gaba daya kuma ba a zargin shi gaba daya za a kalli inda ya daidai a ce yayi daidai inda bai daidai ba a ce bai yi daidai ba wannan kuma ya danganta daga wanda ya fi yawa daga cikin su to don haka kada wani ya ji waɗannan baitutuka ya ce mun siffanta mutane da karnuka ina fata an fahimce ni saboda an ce mutane suna neman duniya wato kamar yadda karnai suke jiran duniya a ita duniya kanta ba mushi ba ce siffanta tana an kai da mushi don ka gane kan wani ya ce a an karanta baitutuka an ce mutane karnuka ne waɗanda farko kenan na biyu kuma shine bayanin da muka kan tarjama littafin dr sani rijiyar lemu bayanai suna zo mana cewa ba wato tafsirin ma'anoni na ba kamar tafsiri ne irin wanda ake faɗaɗa bayanai irin yadda ake kawo waɗansu bayanai waɗanda za a iya fahimta gwargwadon hali ina fata an fahimci ne abinda zai kusanto mu mutum tana yiwa a kawo waɗansu kissoshi ko asbabun nuzul don ya kai mujalladi biyar kamar yadda ni saurara ga waɗansu ƴan uwa wallahu ta'ala alam kalima ta as-sadaqa mun yi bayanin da ta samu asali daga sadaka sadaka yasduqu an gane ko shine yayi gaskiya ina fata an fahimce ni sadaka shine yayi gaskiya sadaka abokantaka ta gaskiya ina fatan an fahimce ni to sannan kuma as-sadiq shine aboki na gaskiya domin daga as-sidqu na as-sadaq sadaqin bace saboda yana nuna gaskiyar mutum yana son bace as-sadaqa sadaka saboda yana nuna cewa mutum ya yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala zai bashi sakamako shi yasa yake bada dukiyar shi don Allah subhanahu wata'ala to idan muka duba kalima ta sidq tana nufin gaskiya Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu at-tauba ya umurci masu imani da su kasance masu gaskiya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani masu imani ko waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana ku kasance masu gaskiya din amma sai aka ce kasance tare da su don abota kasu tana sa wata ka zaman tomi ka zaman tomi gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin su wurare daban-daban ya faɗi mutane waɗansu waɗanda adda sifofi na gaskiya ko yadda ake yi a gane mutum mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya ba daga ciki akwai suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ce laysa birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس سألت أولئك الذين صدقوا وأن سوني ما سوى سكيا ما سوى أن تبيئوه ina fata an fahimci kenan in kana son ka zamanto daga cikin masu gaskiya ka dauki wadannan sifofin da aya ta faɗa da yake aya tana da tsawo ba za mu samu fassara ta gaba ɗaya ba in muka duba a cikin suratul hashr kuma Allah ya kawo sifofin masu gaskiya wato lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun kaga muhajirin da ansar Allah ya faɗi cewa ko nan muhajirin ana zancen su ulaikum musadiqun suna da gaskiya kaga danganta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da ƙarya kaga wannan ka kama ka kaditar da alqur'ani don Allah ya ce masu gaskiya ne bai ce sun yi gaskiya ba masu gaskiya ne as-sadiquna jumla ce ismiya tufidu thubut wa wato abin nan tufidu thubut wal istiqrar tana nufin abu ya tabbata to kaga wanda ke zargin sahabbai yana cikin banda ga ayoyi malamai sun kawo balille da dama kan raddi yan shi'a game da al'amarin sahabbai da yake ba maudu'in mu bane amma su muhajirin sun ba da rayukansu sun yi imani da musulunci tun ana cikin wahala suna iya su zaman su a makka ba tare da sai sun yi hijira ba ba sai sun saka dukiyarsu cikin hatsari ba da matansu da 'ya'yansu da rayukansu haka ansar lokacin da suka ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane ko kariya duk duniya ta yanke alaka da shi hatta da yan uwan shi jini makka amma su suka yadda suka gitta kansu da hatsari suka gitta ƴaƴansu da matansu suka komai kuma yanzu wani zai zo yau ya ce mutanen nan ba mutanen gaskiya bane kaga akwai matsala kuma Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Sheikh Rashid Rida yake cewa Allah ya ce ya yadda da su to tazkiya ce ta Allah to idan ya zamanto Allah allamul ghuyub ne Allah ya san komai yace ya yadda da waɗannan mutane kuma wa a'adda lahum jannatin kuma ya mutu tattalin aljanna kai kuma misali dan shi'a malamin ka in yayi taskiya zai ce wani fulanu adlun fulanu ghairu adlin wani adili ne ana karba hadisin sa ko riwayar sa a can ilimin ku na riwayoyin ku kuma wani ba a karba to shi da bai san gaibi ba an gane ku bai san abin da ke cikin zuciya ba amma ya yadda da riwayar dan adam amma Allah da kanshi ya ce wani mutum kaza na gari na kace a kai ba na gari na ba saboda ka kirkiro aqidatul bada ka ce wal iyadu billah wai al bada'u akwai abin da zai bayyana ga Allah wanda Allah bai san da shi ba can can da suna nan matsayin mu'minai shi yasa Allah ya ce ulaika musadiqun kuma yace radiyallahu anhum kuma yace wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al anhar daga baya bai sun za su kafirta ba wal iyadu billah Allah ya muna tsari to ala ayyati hal as-sidq yana nufin gaskiya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na Abdullah ibn Mas'ud yake cewa a cikin sahih Muslim wato alaikum bis-sidqi na umurce ku da gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albir domin gaskiya tana shirye da mutum zuwa ga aiki na da'a wa innal birra yahdi ila aljanna an gane ko shi ko aikin da'a yana shirye da mutum zuwa ga aiki na aljanna wa iyyakum wal kadhib na hade ku da ƙarya uslubul ighra kenan a cikin ilimin nahwu wa iyyakum wal ighra wa iyyakum wal kadhib na hane ku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur domin ƙarya tana shiryar da mutum zuwa ga fasikanci da aiki na sabo wa innal fujura yahdi ila an-nar shi kuma aiki na sabo yana kai mutum zuwa ga wuta kidan wannan asalin ishtiqaqin wannan kalima ne ta as-sidqu da as-sadaqa muka dan tsakaro bayanai dan mutum shiga ne inda kalimar ta sama gaba Allahu ta'ala a'lam idan muka zo mun yi bayanin abin da ake nufi da as-sadaqa abokantaka ko ba haka ba abokantakan nan mutum yana iya abokantaka da mutum dan adam irinsa an gane ko kuma yana iya abokantaka da jinsin da ba nashi ba to alaka tsakanin mutum da mutum in dai ba dan ci gaban addini ba ne ba a yadda da ita ba sannan alaka ɗa namiji da mace a ce wane abokin wance na a musulunci babu shi babu abokantaka ko da jinsin su ya zama to guda an gane ko to bai halatta ba a ce wance abokiyar wani ce a'a sai dai ta zama to a'a wance matar wani ce ko mahaifiyar shi ce ko ba haka ba ko yar uwarsa ce misali a ce yar uwa ta jini ina fatan an fahimce ni ko yarsa ce amma abokiya babu sai dai zancen aure wani yana son wance aure kenan zai aure wance tana kusan matsayin matarsa a dokoki na addinin musulunci na fata an fahimce ni amma abin da aka tsaro a yanzu duniya a yi abokantakayya musamman za mu zo ta whatsapp da waɗansu abubuwa ko kuma abokantaka a makaranta wani abokin wance ne amikinta ne ba shirikinta bane wannan duk hayaniya ce musulunci bai da wannan ba ina fata ana fahimta ta cewa ana abokantaka kuma jama'a suna iya su yi abokantaka da jama'a mutum guda yana iya abokantaka da jama'a na ana zancen adadi na sannan in muka tashi abu jinsi na aljannu su ma suna iya abokantaka wa junansu domin jinsi guda ne to shin ya halatta ɗan adam ya yi alaƙa da aljani ya zama to yana da aboki daga cikin aljannu shine abin da malamai da dama wasu sun tafi cewa haramun ne mutlakan alaƙa tsakanin ɗan adam da aljani don jinsin ba guda bane ina fata ana fahimta ta sannan kuma mafi yawancin alaƙa so ta shirka ce shi yasa waɗansu malamai da dama suka ce wannan abin haramun ne kenan sun mai da shi ko sun ce haramun ne li shi babu alaƙa waɗansu kuma daga ciki sun nuna a'a akwai alaƙa abokantaka tsakanin aljani da mutum amma ya zama to shi mutumin nan yana da aƙida ingantatta ba a shakkan imaninsa kuma alaƙar su da shi ta zama to alaƙa ce ta addini to irin wannan hatsari gare shi bambanta shi in ba mai ilmi ba akwai wahala shekul islam ibn taymiya ya a cikin fatawa ya nuna cewa kamar alaka tsakanin aljani da mutum asalin ta halatta ne ba za a haramtar da ita ba don sai na umar wani lokaci ya kasance na tambaya wani aljani labarin wani daga cikin sahabbai wanda a wani wuri sai ya bashi labarin cewa ya kama sayyidina umar labarin to kaga sayyidina umar wannan babu zancen ai tunanin shirka gare shi in ba in shi aba wal iyadu billah da suke sifanta su da kafirci an gane wannan da kirko hadisi har yanzu a cikin sahih muslim na abdullahi bin mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cewa ma minkum min ahadin illa wukkila bihi qaribuhu min al-jinn an gane ko babu wani daga cikin mutane wanda bai da abin nan aboki ko wanda an ka sanya tare da shi na aljadu na shedanu sai sahabbai suka tambaye manzo sallallahu alaihi wa sallam wa iyyaka ya rasulullah hadda kai kana da shedani wanda yake tare da kai wanda yake abin kokarin batar da kai yace kwarai ko iyaya ko ni ina da shi yace illa anna rabbi a'anani alaihi fa aslama Allah ya taimake ni ya musulunta wannan daga cikin dalilan da suke nuna cewa aljannu suna isa musulunta an gane ko wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun qur'ani kuma ya tabbatar da wannan ina fata an fahimce ni fa asli fa aslama ko kuma fa aslima a wata riwaya da wadansu suka fassara fa aslima na tsira an gane ko amma fa aslama ya musulunta shine riwaya mafi shahara ko da kuma mun dauki fa aslima na tsira aya ta tabbata wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma al qasitun rashada wa amma al qasitun fa kanu li jahannama hataba dan haka ne wannan abu ne mai hatsari kuma nan za a iske mallan boka kaji mallan boka mallan da kuma boka ne boka kafiri ne mallan kuma musulmi ne ya za yi kafirci da musulunci su haɗu kaga ba zai taɓa yiwuwa ba to sannan za su lallabe su rinka kawo wa karece karece aljani ya ce kaza daga abin da yake gaskiya har a kai zuwa ga abin da yake shirka shi yasa wannan babin akwai hatsari gare shi alaka in ma za a yi ta in ma kai ahli sunna ne in ma mai imani ne kai dai alakan nan ta tsaya kai da kai suna kafa hujja da dai sauran abubuwa kamar game da duniyar aljannu yana da kyau ma mu yi dan yi bita a kansu saboda aljannu halitta ne wanda an halicce su daga wuta wa khalaqal janna min marijin min nar wadan suna cewa to za a yi musu azaba da wuta kuma su an halicce su da wuta babu matsala dan adam yanzu misali ai an halicce shi da kasa kuma kasa in ta kwado mai zai iya mutuwa sannan kuma Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana isa wuta ta zamanto azaba bayan sun tashi ne ai an halicce su da gare ta sun tashi yanzu daga wutar sun zan wani nau'i daga cikin abubuwan da ake tattaunawa a kansu kan aljannu kafin mu shiga bayanin kan alaka shin su aljannu suna haihuwa ko ba su haihuwa cewa aljannu suna haihuwa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun shin shaydanu nau'i ne na aljannu ko ba nau'i ne na aljannu ba tabbas shaydanu nau'i ne na aljannu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni a zance mafi shahara daga cikin zancen malamai shine baban aljannu abul jinni kenan to dan haka wannan yana nuna cewa su aljannu su ma suna haihuwa amma shin su yaya shi dan yake haihuwa wasu sun kawo asarkin cewa yana haihuwa ne ta hanyar shi Allah ya mai al'aura guda biyu a kuma alkur'ani ya ce min kulli shay'in khalaqna zawjayn duk da ba faɗi matarsa ba ta yaya yake yi wasu abubuwa ne na gaibi waɗanda Allah subhanahu wataala ya boye maka shi sanin su ga wancan hadisi da ce in zaka shiga mai kewaye na'am eh ya nuna akwai mata eh akwai mata amma shi ogan ake zance eh ogan ake zance ina fata an fahimce ni an gane ko ogan ake zance shi shi na da mata ko bai da mata dan alkur'ani bai faɗi ta ba nan ba muna zancen sauran ba bayan wannan sai mu je zuwa ga shin su aljannu hakikatan da akwai su an gane ko shin sunfi sunfi na ko ba sunfi sunfi bane nau'i nau'i ne ko ba nau'i nau'i bane qur'ani ya faɗa sun ce kunna tara'iqa qidada mun kasance a fara'iq nan wato nau'i nau'i na hanyoyin su da suke bi amma shi sunfi sunfi sunfi na ko ba sunfi sunfi na ba nau'i nau'i kenan ma'ana akwai hadisai waɗansu inganta waɗansu ba su inganta ba akwai hadisi na abi sa'laba al-khashani wanda yana cikin al-jami'u saghir na imam suyuti kuma sheikh nasiruddin al-albani ya inganta da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa su aljannu salatatu asnafin sunfi guda uku ne akwai sunfi lahum ajniha yatiruna biha suna da wato abin nan fika-fika waɗanda suna fira da su kenan tana yiwa su ne waɗanda suke tashi su je sama wajen sauraron magana sannan akwai sinfun hayyatun wa kilab sinfi ne na kamar suna da halitta ta macizai ko macizai da kuma kilab karnuka shi yasa ba kowane kare ba ko ma'ana nan yana yiwa suna siffanta da wata dabba wani lokaci kenan sai mutum ya yi hattara ina fatan ana fahimta saboda wani lokacin za ga wata dabba kamar dabba ce amma ba dabba ba ce suna siffantuwa da fara ko wani abu su aljannu amma da shi hadisi karar abin da kawo hayyatun da kilab wa sinfun yahilluna wa yaf'alun akwai kuma nau'i na aljannu wanda yahilluna suna tafiya wa yaf'alun suna zama suna tashi ma'ana suna kai da kawo ina fata an fahimci ni halla ne ya zamna ga wuri ɗaya daga cikin ma'anonin da ke ɗauka an gane ko ko halla ya warware ya warware abu ina fata an finci ne ko halla abu ya halatta to nan halla shine na tafiya sha'ir yace nazalna hahuna thumma irtahalna wa hakaza ad-dunya hillun wartihal nazalna hahuna mun zamna anan thumma irtahalna sai mun ka tsahi wa hakaza ad-dunya hillun wartihal ita rayuwar duniya ta kare cikin tahiya da zama in ka je nan ka zauna ka tashi ka je nan haka ne rayuwar take karewa ko mutuwa ta iske ka inda ka zauna ko ta iske ka ka tashi zaka je wani wuri ko ta iske ka inda ka je din shikenan duniyar gaba ɗai hillun warta hali in ji sha'iru to da haka dai abin da ya hilluna wa yaf'aluna yaf'aluna suna kai da kawo yawma ba'dikum wa yawma iqamatikum to waɗannan sunfi ne amma akwai hadisi na Abu Darda wanda shi bai inganta ba wanda ke cewa su aljannu sunfi guda uku ne ina fatan an fahimta akwai sunfun hayyatun wa aqarib zaka iske su kamar hayyat macizai wa aqarib da kuma kunamu wannan ba shi ke nuna wancan hadisin yayi ƙarya ba da yake hayyatun a'a shi wannan da ya kawo sanadin shi bai inganta ba amma shi wancan tunda sanadin shi ya inganta kasancewa su hayyatun ya tabbata da haka ce a ƙarib tun da lafazi bai zo ba sai dai ta hanyar kiyasin a ce suna iya tattanzawa su kasance wasu su halittu can an ba da kamar misali ne ina fatan yan uwa za su fahimci wannan da kyau saboda kasan wajen fahimtar nasoshi ko a ce wanga hadisi ya inganta wanga bai inganta ba matsaloli na waɗanda wannan zamanin muna fama da su saboda da yawa daga cikin yan uwa ba su fahimci ilimin shari'a da kyau ba da hadda ake hada nasoshi da kuma san hadisin da ya inganta ba da wanda bai inganta ba almuhimmu dai hadisi na Abu Darda da yazo yace wasu sinfi hayyatun wa aqarib wa sinfun karrih fil hawa akwai da suna kamar rih iska suna tafiya wa sinfun alaihim hisab iqabun wa hisab akwai wadanda kuma za a yi ma hisabi to kaga nan ma cewa akwai wadanda za a yi ma hisabi kaga wannan yana nuna cewa akwai du'uf wajen matni bayan sanadin hadisin ma bai inganta ba to matanin aljannu za a yi musu hisabi domin domin alqur'ani ya nuna za su shiga wuta in ko za su shiga wuta kaga ko abin nan watan mat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in za su shiga wuta to an ka ce wasu za a yi musu hisabi kenan wadansu ba za a yi musu hisabi ba kaga wannan matanin hadisin yana da wato rauni wallahu ta'ala alam to wannan bayani ne kan su kansu aljannu suna ci ko ba sa ci wannan magana ce waɗansu sun tafi cewa aljannu ba sa ci kwata-kwata saboda sun ce su ne waɗanda an ka ce karre kamar iska suke waɗansu sun ce a'a aljannu wasu daga cikinsu suna ci waɗansu ba sa ci waɗansu kuma sun tafi cewa a'a dukkansu suna ci amma zance mafi inganci abin da yake bayyana dukkansu suna cin abinci hadisi na abdullahi bin mas'ud wanda yana cikin sahih muslim an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wal yashrab bi yamini idan ɗayan ku zai ci ya ci da mi da hannunsa na dama kuma ya sha da hannunsa na dama domin mi fa inna shaytan kaga shaytan ya'kulu bi shimali ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi yana ci da hannun shi na hagu sannan kuma yana sha da hannun shi na hagu kaga wannan ya nuna cewa ake suna ci sannan kuma daga cikin dalilan da suka kawo hadisi na Abu Hurairah wanda shi ma yana cikin Sahihul Bukhari an gane ko da Muslim cewa shedan abu huraira ya kama shedan wanda ya zo sata abinci har ya koya mishi ayatul kursi wanda ya ce sadaqaka wa huwa kadhub kaga sadaqaka yayi maka gaskiya wa huwa kadhub amma makaryaci ne kenan idan mutum ko da makaryaci ne nan da ya gaskiya kada a ce duka ƙarya ce yake in dai an tabbatar da gaskiya ce to a ce gaskiya ce kaga wannan ya nuna cewa aljannu suna ci dan ya ce shi yana da iyali yana da matsala har yanzu kuma akwai hadisin da yake nuna cewa aljannu suna ci hadisi na umayya bin makhshi wanda yana cikin sunan abi dawuda wanda wani mutum yana cin abinci wata rana sai abin ga manzo Allah yana tare yana cin abinci ya manta bai bismillah ba can sai ya tuna ko da ya dauko loma ta karshe sai ce bismillahi awwalahu wa akhirahu sai ambaci sunan Allah awwalahu wa akhirahu farkon abincin da karshe dama duk mutumin da ke cin abinci yamman ce bai bismillah ba abin da zai yi kenan shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya ko ya murmushi sai sahabbai labari kenan ya ce shaidan ma ya zalu shaitanu ya akulu ma'ahu shaidan bai gushe ba yana ci tare da shi amma lokacin da ambaci sunan Allah istaqa'a ma fi batnihi sai yayi aman abin da ke cikin cikin sa kenan wannan nuna cewa kenan yana ci ina fata an fahimci ne masu cewa aljanu shinshina na suke yi wannan ba gaskiya bane amma menene kuma abincin su har yanzu ga wata amsa ce akwai hadisi na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yana cikin sahih Muslim wanda wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tashi su ganshi ba sun kace mun ji tsoro istutira au uqtila mun samu tsamanin ko an dauke shi an yi sama da shi an fere da an fere da shi ko an hira inji yara ko kuma an kashe shi sai shikenan suka suka suka manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya to shine ake ba su labari dan dama an tambaye su shin akwai wanda ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatul jinn Abdullahi bin Mas'ud ya ce a'a babu amma ga yadda kissa ta kasance wasu daga cikin aljannu sun zo sun take sun tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ko wani daga cikin su sai ya bayyana ma manzo sallallahu alaihi wasallam anara ya sai ya haskaka mishi asarahum wuraren da suke zama suka tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai abinda akai sai suka fasaluhu zat suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guzuri to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su guzuri ya ce musu lakum bi kulli azmin dhukira smullahi alaihi dukkan wani kashi wanda an ka ambaci sunan Allah a kansa dhukira smullahi alaihi in an ambaci sunan Allah a kansa to wannan zai zamanto abinci ne gare ku aufaru ma yakunu lahman an gane ko zai zamanto zai cika da nama kamar yadda yake ga mutane inda ya ambaci sunan Allah gare shi kina kaga ashe mutum idan ya ambaci sunan Allah zai albarkanci aljannu su ci abinci musulmi daga cinsu har ma kafirai tana yawa daga baya su musulunta kawai ne ce a to bari yi musu bakin ciki tunda an ce ya ambaci sunan Allah in yi ba aljanni bakin ciki a ko kafirin ne tana yawa ya musulunta ina fata an fahimce ni au rausa ko kuma rausa shine turusu in ji malaman zauri kashin dabba kenan shi ma wannan zai iya zamantowa abincinsu ina fata an fahimce ni alafun lidawabikum a wata riwaya shi rausa ya zamanto alafun in an ce alaf shine abinci wanda ake ba dabba an gane ko wato alafun lidawabikum zai zamanto abin nan rausa shine kashin dabba an gane ko ba'ra a wanda ya zo cikin wani abin nan lafazi na hadisi ba'ara an gane ko ba'ara shine wato kashin dabba zai zamanto wato abincinsu an gane ko to sannan kuma kenan kaga wulakantar da waɗannan ababen yana yiwuwa su ji haushi su cutar da kai shi yasa hadisi ya zo har yanzu na abdullahi bin mas'ud yana cikin sunan abi dawuda aljannu sun zo inda manzo sallallahu alaihi wa sallam wafit an gane ko wata riwaya ta nuna cewa aljannu ne na yankin jazira domin suna zama a yanki yanki ko kuma wafdun nasibin suke cewa wafdun nasibin kamar wafdun na nasibin sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inha ummataka ka hana al'ummarka an yastanju su kam su gusar da kashi ko fitsari bi azmin da kashi ina ga ina fata an fahimta wato aurausin an gane ko ko kuma kashin dabba dama ce cikin hadisi da yazo fa innahu rijsun najasa ne to kaga su mu a wajen mu najasa ne kawai da yazo cikin su hadisin sahih muslim amma su abincin su ne ina fata an fahimce ni wani zai iya mamakin a ce na ta wani tana iya zama tuwa abincin wani abinda kake ganin ma kazamta ne ba ko cikin abinci wani abincin shi ne to balle ma ko da najasa ne a'a halitta kowa yana da nashi halitta wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi masa kenan sai aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya hana al'ummar shi su yi karta kashi da azm aw rausa ko kuma aw ba'ara an gane ko ko abin da yake turo su كاشي امرؤ القيس ترى بعر الارام في عرصاتها وقيعانها كانه حب فلفل to wannan dai a gurguje wannan mun kawo shi ne akan alamul jinni domin maudu'i na wanda ya shigo cikin alaka da aljannu kina ya kamata mu dan haskaka haske don maudu'i na wanda ba nassoshin shi da bayanan shi suna da muhimmanci qadiyya ta karshe wanda zamu kawo anan kafin mu shiga cikin maudu'in mu na as-sadaqa ta hadawa sai qadiyya ta shin mutum yana iya auren aljani sannan kuma aljani yana iya tarawa da mutum namijin aljani misali ya tara da abin nan mace mutum mutane sun yi malamai sun yi magana akai aure bari mu fara da aljani wasu sun ce aljani yana iya tarawa da mace za ta iya ganin kamar yana tarawa da ita kuma hakikatan kamar haka ne shi yasa aljani ma yake hana mace ta yi aure kuma sai kaga mata waɗanda adda wannan ciwon suna ganin kamar an zo da su da mijinsu ko kuma aljini yana zuwa yana lalata da su suna samun biyan bukata ina fata an fahimci ni shi yasa Allah ce lam matan aljanna lam yatmithunna insun qablahum wala jan mutum ko aljini bai taba taba matan aljanna ba kaga wannan ya nuna cewa ashe aljini yana iya taba mata to amma waɗancan matan da ake zance matan aljanna ne wasu ka ce kuma aljini yana iya yanzu ya saru da matan mutum sun kafa hujja da aya da ke cikin suratul isra وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم كي تاري رسول في الأموال أتكين دوكيا والأولاد دي آية سكتي أبن أجنوي دي آية وأسو دي تكي سكتي شيني شيئا يا amfanar da ya amfani da ƴaƴansu jin sabon Allah wasu kace a'a hatta da lokacin da za su tarawa da matan su zai iya musharaka da su idan mi domin shi aka ce in zaka saduwa da iyalinka ka yi addu'a Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana dan ka shaytan yazo yayi tarayya da kai wallahu ta'ala a'lam to ala ayyati hal dai waɗannan nasoshi ne da malamai suka yi istilasi da su alamomin da aljan yake nunawa tana yasu zamanto gaskiya tana yasu zamanto ba gaskiya ba cutarwa ce sannan kuma mutum ya auri aljana wannan abubuwa ne wanda mu a tarihin mu ma zaka iske abubuwa ne wanda idan mutum na da kuɗi bai da mata sai a ce ai aljana ce ya aura ita take ba shi kuɗi wannan a cikin kasashen mu muna da irin wannan champion champion amma malamai sun yi magana Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahimallahu al-jami' a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan da yazo a cikin suratu An-Nahl karkashin aya wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ya sanya muku min anfusikum daga kawunan ku ku ƴan adam azwajan mata kenan bai sanya muku mata ba daga kishiyoyin jinsin da ba naku ba ina fata an fahimci ni kaga daga nan mutum ya aure dabba a turai ko namiji ya aure namiji ko mace ta aure mace a'a min anfusikum daga jinsin ku namiji ya aure mace shine abin da aka sani kenan wannan ya nuna cewa auren aljani ba zai yiwa ba ina fata an fahimce ni duk da yake akwai riwaya da asar da ake kawowa misali asar da suke kawowa ibnu asakir ya kawo shi a cikin tarikh dimashq a cikin littafin sa sannan kuma imamu suyuti ya kashi a cikin aljami'u saghir cewa an riwaito cewa ahadu abuwayil balqis kana jinniyan ko jinniyun wato ɗaya daga cikin iyayen balqisa aljanini balqisa wa malika da suke ce ma balqis wadda ta yi rayuwa tare da annabi suleiman duk da yake sunanta bai tabbata ba a cikin alkur'ani sunanta balqis ko wani nasi ingantacce wanda ni sani illa dai kamar ana hakaitowar kissoshi da ake haɗawa yana yiwa sunanta ya zamanto balqis yana yiwa ya zamanto ba balqis bane sunanta almuhimmu dai akwai ta tunda qur'ani ya bada labarin ta ala ayyati hal suka ce me yasa suka kawo wannan kissa cewa ka san lokacin da ta zo wajen Suleiman ya ce an yi musu abu mai kamar ruwa wanda ta daga kafafuwanta aka gani cewa ko tana da gashin kori wanda shi wasu suna ganin kamar ba abu ne mai kyau ga mata kuma suna ganin cewa wai kamar lokacin da ta daga a gani in mutum ce ko ba aljani bace saboda sun nuna cewa karkashin kafafuwanta akwai kohatu dan mu da yanzu a sifanta mace aljana mu lokacin da ana yin labarin aljannu muna yara sai a ce muna in ka diba ka ga karkashin kafafuwanta zaka ga abin in ka ga mace da daddare ka diba karkashin kafafuwanta in ba kohatu na ba don aljana ce don irin waɗannan abubuwan ana ba da labarin su to ala ayyati hal wannan hadisin malaman hadisi sun nuna bai inganta ba Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya nuna cewa cikin mu'asirin kenan ya nuna wannan hadisin bai inganta ba sun kawo wannan kissa cewa shi baban Bilqis sarki ne da ya je wajen farauta sai ya ji kishirwa kawai sai ga an yi mishi magana an ce ma ɗaya daga cikin 'yan mata ta aljannu ta shayar da ammucin ta babbanta ruwa kaga kalma ce ta girmamawa daga nan sai baban shi ya aura mishi ita aka yi sharadi cewa idan an aura masa ita an gane ko idan an aura masa ita sharadi shine ba zai tambaye ta ba duk abin da ta aikata to shi yanzu ya zauna tare da ita ya aure ta ta aihi da namiji ta yanka shi sai yayi bakin ciki amma bai tambaye ta ba sai ta aure ta aihi ta haihi ya mace shikenan sai kuma bata yanka ta ba to sai yayi tambaye ta don bi ta yi haka to wannan sai ta ji haushi ta ce ai da ta aure ta haihi da namiji ta ji can babanta ya sauraro tunda aljanu suna sauraro maganganu na gaibi cewa wannan yaron zai kashe baban shi shi ta yanka shi amma kuma wannan ce ta ji labarin ana ba da labarin ta za ta zama azimatu sha'an tana da sha'ani mai girma shi yasa bata kashe ta ba amma ta ce daga nan auren su ya kare sai ta gudu to duka irin waɗannan kisoshin da yake hadisin bai ma inganta ba za a ga waɗansu mallamai suna kawo waɗannan kisoshin har a cika bayanai mutane an yi zungum ana Allahu akbar Allahu akbar saboda wato rashin kallon sanadi bai inganta ba sai a ta ba da kissoshi waɗanda suke wahiya waɗanda da sun yi ci amma yanzu ka so su ta rubuce saboda ilimi ya fara bayyana to ala ayyati hal dai abu al-muzaffar as-sinnari ya yi littafi da ya zo cikin ta'aliki akan ta'wil mukhtalif al-hadith na ibnu kutayba ya kawo cewa shi kwata kwata waɗannan asarkin dukkan su gaba ɗaya ba su inganta ba har wani da wani littafi zawajul insan zawajul insan min banil jan yadda wani littafi ne da wani rubuta wai zawajul insan auren da dan adam yake min banil jan daga aljannu na mance unwanin littafin dai ban sani ba ko haka ne yace duk waɗannan soki burutsu ne ake kawowa dan haka kada ka wani ce zai aura ma aljana ka ka bashi miliyan goma karshe shi sai shi armin bace mai kyau shi shi barka bai aura ma aljana ba ka fada cikin hatsari don ana irin wannan wato muya muya Allah ya muna mai kyau ala ayyata hali yan uwa waɗannan maudu'i ne ni cirato shi kuma da dan takaitar da shi akan alamul jin duniyar aljannu saboda abu ne mai muhimmanci kafin mu zo alaka da su muka ce to alaka tsakankanin su ta halatta as-sadaqa kenan tsakanin dan adam dan adam ta halatta kafiri da musulmi mun ce babu alaka tsakankanin su ta abokantaka ta soyayya sai dai ya zama to akwai mu'amala wadda Allah ya sanya ta nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un ya halatta mutun ya mu'amala da kafiri ta kasuwanci ya ko baka ma yadda ba illa ruwa ta kama ai kana yadda tun yanzu ne kana cewa musu da kafirai ba amma in yana da ciwo ya yadda ya sai maganin kafirai ya sha ya samu lafiya ya yadda kuma kafiri ya yi miki operation ya samu lafiya kenan kaga wannan yana nuna cewa mutanen mu wani lokacin suna kallon larura so ne kawai sannan su ce abu ya halatta an gare ko in kana da bukatar mota baka cewa kafiri yayi ta sai ka je ka siya ina fata an fahimce ni haka karatu ga kafirai kuna zuwa kasashen kafirai ku yi karatun wani ilimi wanda shi ma akwai sharuɗa sai in babu shi kasashen musulmi kuma sai in an tabbatar da cewa in wurin akwai abinci ba za a taɓa maka addinin ka ba ina fata an fahimce ni sannan ne malamai suka ba da izinin mutum zai je yayi wannan karatu ala ayyati hal alaka tsakanin aljani da aljani ita ma in dai musulmi da musulmi da ta halatta kafirin musulmi da aljanin musulmi ba babu samun sadaka tsakankanin su ba sai dai mu'amala wadda ita ma in ta kasance irin yadda mu muke samu mu'amala irin tamu wadda addini ya halattar da ita ina fata ana fahimta ta to daga nan sai mu zo alaka tsakanin ƙasa da ƙasa dan dan ne waɗansu suke ganin cewa a yo ai musulunci bai zancen relation international ba na fata muke ai babu alaka relation international cikin musulunci qur'ani in ka duba babu ka jahilci alqur'ani ka jahilci hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan zamu dauki wata ka'ida mutum wanda yake kafiri in ma ya zamanto kafirin amana zimmi da almusta'man ko almu'ahad an gane ko ko ya zamanto kafiri ne wanda almuhayid babu yaki tsakankanin mu da shi sannan kuma babu yarjejeniya ta kulla zaman lafiya tsakanin mu da shi shine al-muhayid sannan kuma sai al-muharib ko al-muharab an gani al-muharib kafirin yaki in mun ce al-muharib mu za mu yake shi al-muharab mun yake shi ko kuma al-muharib shi zai yake mu al-muharab mu za mu yake shi kenan ko ina yana zaman tuwa ismul maf'ul al-mu'ahid wanda ya kulla alkawali da mu ko al-mu'ahad wanda muka kulla alkawali da shi yana iya ɗaukar ismul maf'ul ko ismul al-mustamin an gane ko wanda ya nemi mu ba shi kariya ko al-musta'man wanda mun ka ba kariya ya shigo kasan mu to kafiri da ƙasar kafirai ba za ta wuce waɗannan halayen guda biyar ba da muka faɗa ko ya zama to zimmi kafirin amana an gane ko to ita ƙasa ba a cewa zimmiya ce ta amana ce ta shigo ƙasar mu don ƙasa ba ta iya shigowa cikin ƙasa sai dai mutanen ta su shigo da sunan wannan ƙasar ina fata an fince ni ko ya zama to zimmi alƙawari ne tsakanin mu da shi ba za mu taɓa shi ba in akwai dalilin da zai sa zai shigo ƙasar mu kuma zai amfane mu kuma zai cutar da mu ba sannan kuma zimmiyi akwai jizya da suke basuwa in sun zamanto ahlul kitabi ina fata an fincin in mun kulle yarjejeniya da su cewa ba za su musulunta ba in ba ahlul kitabi bane almustaman wanda ya nemi aminci qur'ani ya tabbatar da wannan wa in ahadun min almushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun wa in ahadun min mushrikina idan ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi kariyarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa ajirhu ka bashi kariya hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji magana Allah alqur'ani kenan thumma ablighu ma'mana sannan ka kai shi zuwa ga inda zai samu aminci wurin amincinsa don mi don ya zo ya saurara da yawa daga cikin mutane ana cutar da su game da waɗansu mutane saboda mi saboda ana nuna musu wane ba mutumin kirki bane wane akwai girman kai gare shi wane azzalumi ne wane kaza ne wane kaza ne saboda mi saboda suna da ɗabi'a irin ta ɗan adam kowa yana da wanda bai so to kai in kana da hankali bari kallon abin da mutane suke faɗa kan mutum kalli ɗabi'ar mutumin shi yasa duk wanda yake gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam in ya zo sai ya kuma yana kaunar shi saboda abin da aka faɗa ƙarya ne kansa sha'ir kahin wane ne wane ne in an so sai a ce ba haka nan bane to haka mutane suke kenan magana da ake faɗa ta alqur'ani bari ka zo ka ji magana daga gindin maganin hatta yasma'a kalam Allah da media ta sai ta bata addinin musulunci a kasashen turai musulunci kaza musulunci kaza da yawan su in suka zo kasashen musulmai musulunta suke yi ana ce muna ‘yan ta'adda, ana ce muna kaza, ana ce muna talakawa, alhali ko mu ne ake zuwa kasashenmu ana ɓata kasashenmu, mu ake sayar ma makamai mu yi kashe-kashe, mu ne ake ɗiba arzikin kasashenmu ana gina kasuwannin duniya da shi da kasashen duniya kuma ana ce muna matsiyata talakawa. Wani irin hankali da yake iya lissafin irin waɗannan abubuwa. Allah ya muna mai kyau. To, sai wanda an ka kulla alkawali da shi za a killin masa za a isar masa da alkawalin sa ina fata an fahimci ni shi yasa alqur'ani magana alkawali an gane ko illal ladina ahadtum minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim waɗanda aka kulla alkawali wanda Allah ne ya yanke alkawalin da izini kuma musulmi yanzu suna iya kulla alkawali da wata ƙasa wancan na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda shiga haramin Makka da na Madina Allah ya yanke wannan bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min almushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wata hudu aka basu kenan in bai kai wata hudu ba kafin wata hudu lokacin ya kare in wata hudu da aka yanka sun cika in kuma ya fi wata hudu to an yanki sai aka faɗi hukumce-hukumce to yanzu ya za ka kace musulunci bai zancen alaƙar daula ba da daula lokacin daula ta musulunci tana madina an kace to ga waɗanda aka ɗauka alƙawari kuma Allah ce wa in ma ta khafan na min qaumin khiyanatan fanbid ilaihim ala sawa in ka ji tsoron yaudar waɗansu mutane to ka yanke ka ce to yanzu wannan alƙawarin babu kenan ashe musulunci ya zancen relation international ta hanyar yadda ake kulla alƙawari da wata ƙasa in an kuma an zo ƙasa wadda take almuhaida wadda ita ba ta cikin maƙiyanmu ba ta tare da mu ita ma musulunci ya bayanin hukuncinta yaya ne kamata mu mu'amalance su Allah subhanahu wataala ya yi bayanin mutane waɗanda suka muskulla alƙawari da illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sha'a Allahu lasallatahum alaykum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaykum as-salama fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila idan an ka zo ana rikici kullum ka kasa mutane kashi uku na farko wanda yake tare da kai na biyu wanda an makiyinka kuke yin gaba gaba da gaba da shi na uku wanda shi dan ba ruwana shi yasa dan ba ruwana kada ka yi kokarin ka nuna shi ma yana cikin makiyanka kamar yadda bush ya nuna neither with us or against us da ya tashi yaki yace a'a wasu kasashe sun ce suna tare da shi wasu sun ce ba su tare da shi misali kamar kasar iraki ina fata an fahimce ni da aka je yaki ita faransa ce ba ta shiga to yanzu yana son sai ya matsa ma mutane saboda karhin da gare su na dukiya da kuɗi da iko sai ce neither with us wai ko ka zamanto kana tare da mu or against us ko ko kana kishiyan mu ma'ana kenan ba zan ka ce a ni dan ba ruwana to in ka ce kai ba ruwanka dan ba ruwana sai ka maida shi cikin masoyanka ko makiyanka zaka sha wahala domin za ka yi gaba da mutanen da su ba ruwansu da kai kuma a ƙarshe to su kuma ba za su iya taimaka ma ba ko da in suka gama damar da zaka ci nasara za su ruguzar da kai ina fata ana fahimta ta to kaga musulunci ya zancen waɗanda su ba za su yaƙe mu ba an gane ko babu yaƙi tsakankanin mu da su shikenan sai mu tsaya waɗanda muka yi alƙawari su kuma mu kiyaye alƙawari waɗanda kuma su ƙasa ce musulma kenan a nan babu aminci tsakanin ƙasa musulma da ƙasa kafira a musulunci sai dai akwai alaƙa ta kasuwanci da wani abu amma aminci ta ƙauna babu shi sunan amice domin su kafirai na mu kuma musulmi ne to ya zaka ce su waɗannan abokanan mu ne alhali ko musulmi shine dan uwan musulmi la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin kada musulmai su rike kafirai masoya su bar mu'minne ko kuma su tare da mu'minne su ce a'a za su haɗa tare da kafirai ba haka nan mu'mini shine dan uwanka ina fata ana fahimta ta kuma wannan ya shafi mutum ya shafi mi ya shafi kasa da kasa tun da kasan musulmi da kasan kafirai za a iya kulla alaka ina fata ana fahimta ta dan haka dai amitiya kuma yanzu muna zamanin whatsapp da facebook da wacece da wacece internet dai ga sanan sai ka isa mutum yana da aboki sun kai dubu goma kuma cikin su dubban musulmi kai yanzu gaba Allah in ka zo gaba Allah ka ce waɗanda duk amitin ka na Allah ce to yanzu duk inda sun kai canza ka kaka a koko dai amice tin ta munafunci ta koko kaka saboda matsaloli ne waɗanda wasu na ganin kamar in ba ka kallon nasoshi da istinbati sai kana ganin kamar musulunci bai magana irin waɗannan abubuwan ba to dan haka musulunci ya zance relation international ta hanyar kulla alaka tsakanin ƙasa da ƙasa ko ko ƙasar da babu yaƙi tsakankanin mu da su ina fatan an fahimce ni waɗannan su sai mu bi kada mu sa su cikin maƙiyan mu yi zancen waɗanda suke yi da mu misali ko kuma waɗanda mu kulla yarjejeniya da su daban ba waɗanda muka kulla yarjejeniya da su daban relation international ko ba ta wuce haka ƙasar da kuke yaƙi da ita ko ƙasar da ba ku yaƙi da ita amma akwai alƙawari tsakankanin ku ko ƙasar da ba ku yaƙi da ita kuma babu alƙawari tsakankanin ku ita ce muhayida ita ba za ta yaƙe ku ba za ta taimaki wani akan ku ba shi yasa Allah ya ce walam yuzahiru alaikum ahadan kuma ba su taimaki wani akan ku ba domin wanda ya taimaka wa makiyin kai ruguza ka makiyin kana ina fata an fice ni ko cikin mata da abin turawa suna kawo shi yadda ake yin abu sai a ce lenemi de ton nenemi sai ton nani makiyin makiyinka abokinka ne lami detonenimi an gane ko lami da ton ennemi c'est ton ennemi abokin makiyinka makiyinka na ko ba haka ba ami da ton ami c'est ton ami abokin abokinka masoyinka ai abokinka na ina fata an fahimce ni to hakan gana suka karkasa su cikin ilimin mata da wani filis filis filis da muwai muwai in sun haɗu da wane ne wane ne wannan dai tsare suna wannan da ilimi dai nasu ne yanzu a ƙarshe saboda naga lokacin ya fara matsowa kuma abubuwan da dai mun kaɗan faɗa mun ɗan kusanto da suna saboda ƴan uwa su gane in ka diba cikin suratul anfal zaka ga ayoyin da sun kai bayanin yadda za a mu'amala da ƙasa da ƙasa ta kafirai da ta musulmi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilayhim ala sawa da ayoyi cikin suratul baqara fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin fa in intahaw fa inna allaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw fa in fala udwana illa ala adh-dhalimin ash-shahru al-haramu bish-shahri al-haram wal hurumatu qisas faman i'tada alaykum fa تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين da kuma can cikin suratul nisa zaka ga waɗannan mafi yawancin surori madaniya dai suna bayani kan yadda daula ta musulunci ta yi mu'amala da daula wadda ba ta musulmai ba an gane ko akan hukumce hukumcen da akwai tsakankanin su in ka duba kuma a cikin suratul nisa famalakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم عليكم السلام فما جعل الله عليكم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ayoyi ne ka koma cikin tradition in tradition ce in kuma kana da almajiri ko malami maka bayani na dan kawo su ne saboda kafa hujja mutane su san cewa akwai alaka abin nan to a nan ƙarin mun kawo cewa ana iya samun abin nan shin abu uku na ƙarshe na farko wanda za mu tattaunawa aboki na gari da mummuna aboki da fa'ida ya za ka yi yanzu misali aboki na gari hadisi ya tabbata an gane ko daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na abu musa al-ash'ari an gane ko yana cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin masalul jalisus salih wasu misalin aboki na gari da mummuna dan nan zamu dauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace so ka ka hamil ka hamil miski wala fakhir kir kaman mutumin da yake doke da turare ko kayan kamshi wala fakhir kir da kuma mutumin da yake da abin zuga makeri ko kuma abin ga wannan ba suka bane zuwa ga kila don annabi Dawud da makeri na kamar dai wanda yake kusa da abin da akwai abin zuga me ake ce mishi mallan mazugi ko eh mazugi ko abin da yake kama da haka ne akwai abin da abin da dan dai mutane su gane wani abu ne wanda idan ba waɗanda ke zuwa makera ba ba su bane yadda ake busawa ake abin nan nashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to wannan shi na kwarai din in ma an yuhdiyaka tana yiwa yuhdiyaka ya baka an gane ko shine ahzahu an gane ko wa imma an tabta'a minhu ko kuma ka saye gare shi wa imma an tajida min rihan tayyiba ko ka samu rih tayyiba abu mai kamshi wato abin da mai suna kamshi dai in ka tashi wajen shi a san ka tashi da wajen mutum amma shi kun san nafi hulkiri an gane ko shi kuma imma an yuhriqaka ko dai ya kone maka sutura ko kuma ta kai ga jikinka ba kai ba kai kanka wa imma an tajida min rihan khabisa ko ko ka samu rih iska khabisan wanda yake mummuna to don haka ya ake gane aboki nagari nan bayani ne mai yawa ya ake gane mutum ma shi kanshi a kimanta shi sannan abu na gaba alamomin aboki nagari wanda zaka iya gane wannan abokinka ne nagari sannan muhimmancin abokantaka to duka waɗanda abubuwa ne waɗanda na san lokaci bai zai bamu ba amma zan taɓa waɗansu daga cikin su zan bar alamomi an gane ko amma zan bar muhimmancin abokantaka kowa yana da buƙatar aboki sha'ir ya ce humumu rijalin fi umurin kasiratun wa hammi min ad-dunya sadiqul musa'idu takunu ka jismin bayna ruhaini qusimat fa jismuhuma jismani war ruhu wahid humumu rijalin yace hammin mazaje to kuma ba mazaje ɗaya ba har da mata fi umurin kasiratun a cikin al'amura suna da yawa wa hammi min ad-dunya amma ni babban abinda yake damuna sadiqun musa'idu aboki wanda zai taimake ka takunu ka ruhin baina jismaini qusimat za ku kasance kamar ruhu rayuwa baina jismaini a tsakanin jiki biyu qusimat an raba ta ma'ana kamar rai guda ne gare ku amma raba shi ne aka cikin gaggar jiki biyu fa jismuhuma jismani suna da jiki biyu war ruhu wahidu amma suna da rayuwa guda saboda nuna abokantaka ta gaskiya kuma da abokin mutum ne ake iya auna shi sha'ir yake cewa anil mar'i tarafa bin abd a cikin mu'allaka ta shi anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqaran yaqtadi idha ma sahibta al qawma fashab khiyarahum wa la tashab al arda fatarda ma ar raji anil mar'i la tas'al kada ka tambayi mutum wane ne shi wa absir qarinahu ka kalli wane ne abokinsa fa innal qarina bil muqaran yaqtadi domin shi aboki yana koyoni da abokinsa idza ma sahibta alqauma idan zakai abukantaka da mutane fashab khiyarahum ka abokanci mafi kyau mafi daraja mafi halaye na gari daga cikin su wala tashabil arda kakka sai kai abokantaka da halakakkin mutane fatar da ma'arradi sai ka halaka tare da halakakku na fata an fahimce ni akwai alfasu da dama waɗanda suke kawo a rai kan waɗanda baitutuka na kawo ɗaya daga cikin su ina fatan ana fahimta ta kenan kaga wannan ya nuna cewa duk da turawa sun nuna cewa dimuwa kici sui jtd kici a dimuwa ka gaya mini kici sui wa kake bi dan sui ba verb être bane akwai suivre akwai verb être sai ka ce je suis ni ne ko kuma je suis ina kwaikwayo ina bi to wanga suikin na verb suivre ne dimuwa kici sui ka gaya mini wa kake koyi da shi jtd kici a in gaya maka kai kowa ne in kana koyi da yan kwallo su ne masoyanka kenan canza ai da kai in kana koyi da malamai canza ai da kai in kana koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan za a gane kai masoyin shi ne in kana koyi da mazinata to kai canza a da kai in kana koyi da ingiya su ne mutanenka in kana koyi da lalattun mutane su ne mutanenka ina fatan ana fahimta ta to kaga wannan yana nuna ahammiyantaka ta sadaka sannan kuma in ka abotakanci mutanen da ba na gari ba a'a mutanen da ba su da ɗabi'a mai kyau ana mu'amala da su don a jawo hankalin su amma ba a nutsewa cikin su don suna iya jan ka mafi yawanci mummuna shi ke jan mai kyau kafin mai kyau ya ja mummuna shi yasa sha'ir a ƙarshe yake cewa wato wala tajlis ila ahli danaya فإن خلائق الصفهاء تعدي ولا تجلس إلى أهل الدنايا kada ka zauna tare da mutane masu munanan ɗabi'o'i ahlud dana'a kenan fa inna khala'iq as-sufaha'i domin ɗabi'o'in wawayen mutane tu'di suna yin nasu su tashi daga wani zuwa wani bayan mutum bai shan giya amma tare da zama da yan giya ya zama mashayin giya bai zina tare da zama mazinata ya zama mazinaci bai yin wani aiki na shashanci kasancewar shi tare da su ya tsumbul tsumbulbul shikenan karshe kuma ya koma tare da su to wannan kuma akwai hatsari to wannan da zan ya kamata in dan takaita bayani don na san lokaci yayi hali insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu zo da karatu mu yi matashiya da yadda sifofi zaka gane abokinka na gari da abokinka wanda ba na gari ba abinda muka faɗa da to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik يمر أبقى مدى نعم سواء الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده nan kuma za mu dasa aya sai kuma rana to idan Allah ya kamar insha Allah za mu sake dawa bi iznillah ta'ala muna fata abin da malai karantar da mu Allah ya amfani da mu gaba ɗaya kuma abin da an aiki Allah ya ba mu ikon aiki abin da an hannuwa Allah ya ba mu ikon hannuwa a gare shi za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mu biyo da addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين ya Allah muna roƙonka duk masu son taimaka ma addinin musulunci da kuɗin su ko da ilimin su ko da mulkin su ko da ƙarfin jikin su ko da shawarwarin su ya Allah ka taimake su آمين masu son su kama addinin musulunci zaman ƙasa ya Allah muna roƙonka in masu yawa ne Allah ka shirya da su in Amin.
ba masu yawa bane Allah ka mai da musu anniya su a kansu آمين ya Allah muna roƙon ka zama lafiya a ƙasar mu ta Niger duk wani wanda yake sai kawo mana matsala ko tara zaman tsaye a ƙasar mu ya Allah muna roƙon ka in mai shirya ne Allah ka shirya da shi in ba mai shirya ba ne Allah ka maida mai anne shi a kan shi amin ya Allah ka sa ai wannan zaɓe da ya kusan mutum da ya yi cikin ƙoshin lafiya a ƙare shi cikin ƙoshin lafiya da aminci amin ya Allah muna roƙon kuma ka za a mana shugaba na gari amin mai kishin talakawa shi mai kishin musulmi da musulunci amin da kuma sauran kasashen musulmi gaba daya Amin.
rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar amin ya Allah akwai uwa masu bara addu'a zuwa gare mu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka yi musulmi bukatun su da mu da su gaba ɗaya duka Allah ka tattara ka biya mu na gaba ɗaya amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها آمين.
ساءت مستقرا ومقاما آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين آمين.
وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين amin اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين.
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا آمين.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين.
وتب علينا انك انت السميع الدعاء آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين.
سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين